أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا عمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم a yau muna 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu alhamdulillahi rabbil alamin yau shine ranar da za mu kulle wannan karatu na watan ramadana sai kuma bayan sallah za mu ci gaba da sauran karatuttuka da muke yi insha Allah to amma yana da nauyi a zuciya kwarai da gaske yanda muka fara wannan tafsiri muna marabtar ramadana yau kuma a ce mu ne muke ban kwana ma ramadana ba mu sani ba ko za a yi wata shekara muna raye ba mu sani ba to amma ala ayi halin zatonmu ga ubangiji kyakkyawa ne muna kyautata zato ga Allah zai raya mu ya mana tsawon kwana mu zamo cikin muminan da dami ta riskan watan Ramadan Allah ubangiji ya karbi ibadan mu Allah ya maimaita mana Ramadana da yawa mu yi ta bauta masa Allah ya saka mu cikin yantattun wannan wata Ah, muna cikin suratun nisa'i a aya na 140 da nawa aya na ɗari da arba'in da tara ne ina tsammanin ko aya na ɗari da arba'in da tara muna aya na ɗari da hamsin da uku kai ba aya na ɗari da arba'in da tara ba ya tsaluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama'i faqad sa'alu musa akbara min zalika faqalu arina allaha jaharatan فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا wannan ayan ya kunshi tasliya da rarrashi ga sayyidina rasulullahi da ban haƙuri ga manzan Allah dangane da kafirce wanda ahlul kitabi suka yi da manzan Allah bayan sun san annabi sarai kamar yadda suka san ‘ya'yansu haka suka san manzan Allah amma suka kafirce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har suna kiranye-kiranye ga manzan Allah na cewa idan yana son su yi imani da shi sai ya yi musu kaza shine yas'aluka ahlul kitabi ahlul kitabi suna tambayanka yahudawa an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i ka saukar musu da littafi daga sama kamar yadda aka saukar da at-taurat ma annabi Musa an saukar da at-taurat ma annabi Musa a dunkule ne lokaci daya aka saukar da allukan gaba daya amma alqur'ani sai aka saukar da shi a tsawon shekara ashirin da wani abu lokaci lokaci wani lokaci aya biyar ya zo aya biyu aya ɗaya sura guda a haka a haka dai gwargwadon abubuwan da suke faruwa a zamanin manzan Allah na wato waƙa'i'u da al'adar ma'ana wani abu ya faru haka sai a saukar da sura ta yi bayani ko aya ta yi bayani da sauransu to sai suna tuhuman manzan Allah yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i suna tambayanka ka saukar musu da littafi daga sama kamar yadda attaura ya sauka gaba ɗaya daga sama lokaci guda to don haka alƙur'anin kama ya zo lokaci guda gaba ɗaya shine ayan da muka yi bayani wa qalu laula nuzila jumlatan wahida wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a saukar mishi da alqur'ani gaba ɗaya lokaci guda ba Allah ya ce wa zalika linusabbita bihi fu'adak min ya haka ne domin mu karfafa zuciyanka mu tabbatar da zuciyanka to sai suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce wa manzon Allah tasliya yana rarrashin manzon Allah kar ka damu faqad sa'alu Musa akbar min zalik sun tambayi annabi Musa fiye da haka daga cikin abubuwan da suka yi ta'annuti da rashin kunya da taurin kai ga Allah sun ce ma annabi Musa arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah kire da kire mu ganshi da idan mu sun roƙe shi muna son mu ji maganan Allah annabi Musa ya roka musu Allah suka ji maganan Allah sai daga baya kuma suka ce a'a arina Allah jahratan wa qalu lan numina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kuru da kuru Allah ya ce sai muka saukar musu da tsawa wuta daga sama ya zo musu ƙarara suka ga wutan gaba ɗaya aka ɗauki rayukansu gaba ɗaya aka ɗauki rayukansu annabi musa ya tsaya cikin damuwa sabila da waɗannan mutane da aka ɗauki rayukansu su ne zaɓaɓɓun mutanen da mutanensa suka zaɓe su su guda arba'in su guda arba'in akan za su yi rakiya ma annabi musa yau kuma annabi musa ya ce me zan koma na je na ce wa mutane na in na ce musu gaba ɗaya waɗannan mutane sun mutu ba za su karbi dalili na ba kuma ba za su saurare ni ba ba za su fahimce ni ba ya Allah Allah ya ce summa ba asnakum min ba'di mautikum sai muka tayar da ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa muka muku inuwa da girgije girgije yake muku inuwa muka turo muku almanna wa salwa amma duk da haka kullun zuciyanku da dake kashewa yake yi akan dokokin Allah kuma da dake kashewa yake yi akan annabawa faqalu arina Allah jaharatan sai suka ce ka nuna mana Allah ido da ido fa akumu sa'iqatu bi zulmihim sai tsawa ya kama su ya sako daga sama wanda yake tattare da wuta bi zulmihim sabila da zalincin su sun mattakhazul ijla bayan haka sai suka rike dan maraki ma'ana yana nuna cewa akwai zara sun mattakhazu sabila da summa yana cikin huruful asfi amma shi yana nuni akan da akwai tazara tsakanin wato ma'atuf da shi al-ma'atufu alaihi din da akwai tazara kamar misali wani ya shigo yanzu can bayan wani zangon lokaci mai tsawo sai wani ya shigo to zaka ce ja'a muhammadu summa zaidu muhammadu ya zo can daga baya kuma sai zaidu idan kuma muhammadu na zuwa ba wanda ya shigo sai zaidu to ja'a muhammadu fa zaidu idan kuma sun shigo tare wawul ma'iya ja'a muhammadu wa zaidu to Allah ubangiji yace bayan sun kafirce wato sun ce suna son su ga Allah ido da ido sun mattakhazul ijla sai suka riki dan maraki lokacin da annabi Musa ya bar su tare da Harunu alaihi salam ya je karbo at-taura suka ce su ba za su bauta ma Allah da ba su ganin sa ba babu yanda za a yi mu bauta ma abin da ba mu gani da Musa Samiri ya zo musu da ɗan maraƙi suka ga ɗan maraƙi kiri da kiri sai suka ce to haza ilahuna wa ilahu Musa fanasi wannan ne Allah mu wannan ne Allah ma da Musa ya je neman shi din sai kuma suka sake dukufa suna bautan ɗan maraƙi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan dalilai da hujjoji da suke gaskata annabtan annabi Musa sun zo musu karara sun gani sun ga yanda aka tseratar da wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم haka dai ga ni'imomin da Allah ya musu ga dalilan da suka gani albarahinul qati'a da yake tabbatar da annabtan annabi Musa amma duk da haka sai suka ki sun mattakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa afawna an dhalik Allah ya ce sai muka yace muka kau da kai muka musu rangwame akan haka bayan annabi Musa ya dawo wa ataina Musa sultanan mubina mun ba ma annabi Musa hujjoji waɗanda suke bayyanannu kuma mun ba shi littafin at-taura na'am
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah ya ce wa rafa'na fawqahum at-tur mun daga dutse sama da su Allah ubangiji ya daga dutse aka kawo gingime man dutse a saman kansu kawai ko ku yi imani ko a saukar da dutsen ya murkushe ku kawai duk yanda suka yi ga dutse nan a kansu bi misaqihim sabila da alkawarin da suka dauka ma Allah sun dauka alkawari ma Allah akan za su bi annabi Musa kuma za su tsaya akan shari'an annabi Musa amma sai suka kauce sai Allah ya turo musu da wani dutse ta saman su sabila da alkawarin da suka dauka da Allah ko ku bi ko dutsen nan ya murkushe ku bayan haka suka dai dan yi abin da suka yi burbur aka ɗauke musu dusan suka yi ta neman annabi Musa sai da aka ba su wato daban-daban abubuwan mamaki sama da guda tara walakada ta na Musa tis'a ayatin bayyana daban-daban sai da aka ba su sama da guda tara amma zuciyansu ya kashe sun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswa zuciyansu ya fi dutse kashewa saboda idan zuciyan mutum ya bushe to ba zai taɓa fahimtar gaskiya ba idan zuciyan mutum ya kangare to zuciyan mutum yakan fi dutse tsauri sabila da imani da tunani da tafakkuri ba zai sa wannan zuciyan ya rausafa ba shi yasa zaka ga waɗanda Allah ya cire musu yanayi na imani babu abin da ba su aikatawa sai ma ka yi tunanin waɗannan bil'adama ne yanzu misali idan ana faɗa maka irin yan kidnappers ɗin nan masu satan mutane mutum ya kama ɗalibansa ya kashe ya binne ta ya kashe mahaifiyansa ya kashe ɗan uwansa kila akan dubu ɗari kila akan dubu goma akwai wani abin da na gani kwanakin baya a social media yaro ne bai shige shekara goma sha hudu ba ya kashe ƙanwan mamansa sannan kuma ya kashe ɗanta ƙwaya ɗaya ƙanwan mamansa tana bacci ya ɗauko taɓarya ya kwaɗa mata sannan ya kwaɗa a kan ‘ya'yanta ƙwaya biyu ya ɗiba wayoyinta ya je ya sayar da wayoyin gaba ɗaya dubu goma sha ɗaya da ya sayar da su dubu goma sha ɗaya naira dubu biyar ya saya kaji da shi a masa kewo dubu dubu dubu shida kuma ya saya rake da shi zuciya wato ɗan adam ɗan adam zuciya dama shine mahallu nazarillah zuciya shine markazin da ya tara ko ina da ko ina na gabobin mutum shi ya tara komai shi yasa al-Imam al-Ghazali cikin al-Munkiz min ad-Dalal yayi fasali guda mai suna al-qalb wa askaruhu zuciya da rundunan zuciya duk gabobin nan rundunan zuciya ne idan zuciya ta kekashe to babu abin da zai yi mata amfani na wa'azi takan fi dutse kekashewa sabila da dutse ai yakan fitar da ruwa ko dutse ma Allah ke ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da ma dutse muka saukar da qur'anin nan da zaka ga yanda zai na tsoron Allah yana darewa yana kecewa sabila da tsoron Allah to Allah ubangiji yace wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan muka ce musu udkhulul baba sujjadan ku shiga kofar madinatu eliya madinatu aliha sujjadan kuna masu ruku'u kun saukar da kanku ƙasa saboda da idan an ce sujjadan yana ɗaukan dukkanin risina wanda za a yi ma al-ma'budu Allah ruku'u yakan iya zama sujuda ka saukar da idon ka ƙasa ka yi imai yakan iya zama wa sujada shi yasa shi sujada yana da alaka da zuciyan wanda ya yi sujada dan na zo wajen babala dan na faɗi na durkusa na gaishe shi ba yana nufin na masa sujada ba ma dama a zuciya na ba ina nufin na bauta masa bane sabiya da shi bauta yana da alaka da niyya duk abin da baka yi shi da niyya ba ba zai zama bauta ba ba zai zama bauta ba yanzu ko kasashen yarbawa kaje akwai wazajen da gaisuwansu shine kawai mutum ya kwanta a ƙasa kawai ya miƙe ya yi lebar a gaban sarki shine gaisuwansu wasu kuma gaisuwansu shine a yi wasu gaisuwansu to kowanne da irin gaisuwansu kuma ma dama abu bai yi karo da addini ba baya kokuwa baya tira da addini addinin musulunci bai hana ba dan haka jahilci ne kaga mutum yana ce maka wai idan ka durkusa ka yi sujada ne ta ina ai ita kanta sujadan na ga malam wane na faɗi na yi sujada saboda na ganshi in gode ma Allah dan na ganshi ba ma shi ne sujada ba ma Allah ne sujada ai na faɗa mana a karatun kwanakin baya idan ka je masallacin manzan Allah duk mamu annabi ne yake gaba suke sujada a bayan manzan Allah ma annabi ake sallah kenan a'a ba ma annabi ake sallah ba ma Allah ake sallah shi dai annabi alkibla ne kuma Allah ya bar shi a gurin dan ya zama izina ga kowa dan kar ka zo ka ce duk masallacin da akwai kabari a cikin aka yi sallah babu sallah sai Allah ya bada izina akan shugaban halitta kabarinsa yana cikin masallaci duk mai bautan Allah to alkiblarsa shine manzon Allah abin da wani ya tambayi imamu malik ya ce to ya malik zan yi addu'a alkibla zan kalla in fiskanci ka'aba ko ko in fiskanci kabarin manzon Allah maliku ya ce ka juya ka kalli kabarin annabi ai idan annabi yana nan babu alkibla annabi ne alkibla ya ce huwa kiblatuka wa kiblatu abika adam ka juya ka kalli kabarin annabi su biya shine alkiblanka shine alkiblan babanka annabi adam in ji imamu malik to Allah ubangiji ya ce wa kulna lahu mudkhulul baba sujjadan mun ce ta shiga kofan madinatu aliya wato kudus kenan ta shiga wannan kofan sujjadan suna sujuda amma sai suka yi taurin kai sai suka shiga da baya da baya sai suka juya baya ba su ma kallon kofan sai suka shiga da ribas suka shiga kofan madina ta iliya din kuma muka ce suna ce hittatun hittatun ma'ana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana sai suka shiga suna ce hintatun hintatun ya Allah a bamu wake ya Allah a bamu sha'ir ya Allah a bamu albasa ya Allah a bamu kayan gona shine hintatun hintatun sabila da taurin kai da ta'ajirufi da girman kai ma Allah ta'ala mafiya yawa wanda suka bata ba wai wato idan kaga mutum ya zauna a ɓace to yana isti'ana da kansa wajen batar da kansa saboda Allah ubangiji ya shiryar da mutum hanya biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an ba shi hanya biyu kuma Allah ya nuna wa mutum hujjoji a fili amma idan mutum ya makantar da kansa gabarin gaskiya shikenan sai a bar shi a makance kawai sai yana abu har ga zuciyansa ya san ƙarya ne amma kuma yana bautan wannan abin sabila da yayi girman kai fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha Allah zai juya zuciyanka idan ka ga imani ba za ka yi imanin ba Allah zai juyar da zuciyarka ga barin ayoyi haka Allah ubangiji yayi ma banu Isra'ila wa qulna lahum la ta'du fis sabti muka ce kar ku ketara iyaka fis sabti ranan asabar aka hana musu farautan kifi ranan asabar su an saka musu dokoki daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban sabila da irin girman kansu da yadda suke tafawul ma'annabawa da yadda suke da rashin jin magana sai aka saka musu abubuwa ranan asabar din ranan da aka ce kar su kama kifi kawai sai su ga kifi suna tsalle-tsallen su suna fitowa waje ga kifi a kawai sai suka tsana tarko tun ran juma'a sai su kana tarko ki tarkon su zai kama musu kifin ranar asabar sai ranar lahadi sai su zo su ki na sun yi dabara ma Allah kenan Allah ubangiji ya mayar da su qiradatan wa qulna lahum kunu qiradatan kafiin faj'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin Allah ubangiji sai ya mayar da su abin da zai zama wa'azi da izna ma wanda za su zo a baya sai Allah ya shafe su suka zama birrai suka zama aladu Allah kuma ya bar su ayoyi ga wanda da su zo duk da an yi sabani shin burorin da muke gani yanzu banu Isra'ila ne ko kuma waɗannan burorin an shafe su a'a wannan an ce an shafe su su waɗannan burorin wasu nau'i ne na halittun Allah amma an ce ainihin wancan birrai na banu Isra'ila an riga an shafe su Allah ubangiji ya ce wa kulna lahum la ta'du fi sabti wa ataina wa akhadna minhum mithaqan ghalidha kuma muka dace alkawari mai karfi da banu isra'ila mun gode ma Allah da ya bamu manzon Allah da muka zamo cikin al'umman manzon Allah da a wani al'umma muke ta'addancin da ake da kafircin da ake da izgili ma Allah da ake da wasa da addinin Allah da ake da tuntuni mun halaka da tun kafin ma a haife mu da mu da iyayen mu an shafa duniya amma saboda manzon Allah Allah ya bar mu muna ta cin albarka lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna karamal umami alhamdulillah kusan akwai sako masu muhimmanci wanda wannan rufe tafiye bita kansu a sako na farko shine bayani akan muhimmancin haɗin kan al'umman manzan Allah haɗin kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban mafita ga musulman duniya ga baki ɗayansu duk da cewa shi rabuwan kai da saɓani wato zahira ce kauniya wata abu ce wanda Allah ya halicci duniya dole sai an samu saɓani dole sai an yi saɓani a duniya haka idan ka kalli duniya da kyau za ka gani saɓani wani halittaccen abu ne cikin fitiran bil'adam za ka ga saɓani ba an ce musulmai mun ce mu musulmai ba ne muna da sabani ko ba mu da sabani a cikin musuluncin idan an dawo da'irar musuluncin a ce maka akwai mazhaba kaza ko ko akwai ɗarika kaza ko akwai ƙungiya kaza akwai sabani a cikin su ko babu akwai sabani sabani wani abu ne da yayi siryani ƙarshen sabani shine idan ka duba kanka da kanka ka dubi rayuwanka a familin ku da ka ga a familin ku akwai sabani ba za ka taba samun fa ke cib da cib ba ku sabani ba ba zai yiwu ba ba ma familin ku ba ƴaƴanka da ka haifa zaka samu suna da sabani matanka suna da sabani kai da ƴan uwanka shakikanka kuna da sabani eh kai da matanka ai karshen sirri kenan ko dakan dakan daka shi kan daka to kai da matanka kuna da sabani kai da kanka da kanka ma kuna da sabani da kanka da kanka haka na faruwa ko bai faruwa saboda haka shi sabani zahira ce kauniya wani abu ne wanda wato haka Allah ubangiji ya kaddara sabani ba za a bar sabani ba amma me za mu ɗauka cikin sabani wani sabani ne zahira wanda haka aka halitta akwai kuma sabanin da iftirak ne tafarruk ne wanda Allah bai yarda da wannan ba shine sabani irin wanda zai kai mu ga kafarta junanmu wanda zai kai mu ga rashin adalci ma junanmu wanda zai kai mu wanda zai kai mu mu ma kowa adalci akan abin da muka san gaskiya ne wannan Allah ya hana kuma Allah ya ce wannan sabanin fitina ne da zai hana wa musulmi karfi a duniya ya rage mata karfi kuna da yawa amma ya zama baku da karishman da wato za ku yi wani tasiri wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa bi hablillahi jami'a ko ku rike igiyan Allah ga baki ɗayan ku menene igiyan Allah shine la ilaha illallah na ce la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah dan kungiyan kaza ma ya ce la ilaha illallah dan aqidan kaza ma ya ce la ilaha illallah mun ce alkur'ani shine littafin Allah mun ce annabi Muhammad shine manzon Allah mun riga mun hada a tushe mun hada a tushe abin da ya zamanto ba wato sabani ne na fahimta wannan rahama ne Allah ya saukar da shi ga al'umman manzon Allah idan ban fahimci fahimtan wane ba zan iya fahimtan fahimtan wane zan dauki fahimtan wane yanzu ko mota ka ajiye a waje kace ku suranta mu kowa ya suranta mun motar nan to kowa da ka ji yanda zai suranta motar daban-daban wannan ga yanda zai gani wannan ga yanda zai gani wannan ga yanda zai gani saboda haka shi tabayyunul ara ra'ayin wannan ya dauki nan area ra'ayin wannan ya dauki wannan area ba yana nufin mu zagi junanmu mu yi fada da junanmu ba yana nufin bai wanda Allah ya yi ma banu Adam baiwa ne na kowane mutum Allah yakan haska masa hanya kuma in ya fahimci hanyar hanyar ya iya zama wa daidai duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya yi imani da ran iyama ya yi imani da littattafai ya yi imani da ranar mala'ikun Allah ya yi imani kuma ya aikata abinda annabi ya zo da shi to ko a wani kungiya yake zai iya zama wa zai iya zai iya shiga aljanna matsalan ba a kungiya take ba a'a matsalan tana cikin itiqadin ka ne a kowane kungiya ana iya samun mai gaskiya a kowane kungiya kuma a kowane kungiya ana iya samun makaryaci a kowane kungiya saboda haka waɗanda suka mayar da kungiyanci da zage-zagen malamai sana'ansu da aƙidansu muna muku nasiha dan Allah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ajiye makamanku ku zo mu haɗu mu duba mafita ma al'umman musulunci gaba ɗaya mu zo mu duba yanzu ko da 'yan siyasa cutar da mu da suke a ƙasar mu Najeriya suna cutar da mu ta hanyar rabuwan kan malamai a wancan malamin yana nan da ayarinsa wannan yana nan da ayarinsa wannan yana nan da ayarinsa dai yi lugudan wuta akan wani ya yi lugudan bala'i akan wani ya saukar da kafirci akan wani ya saukar da kaza jahannama akan wani saboda haka dan siyasa da ya san kanku arabe yake to ya san yadda zai zaga kan kowa kai muna neman jama'a da kai muke tare ai ni dan kungiyanka ne ni cikakken dan kungiyanka ne ya zo ya saye ka ya saye jama'anka ya zago gurin wannan ya saye shi ya saye amma da a ce duka a hada ake za a duba a ga maslahan al'umma ga baki ɗayan su to da wuyan gaske malamai su haɗu su fitar da wani mafita ga al'umman arewacin Najeriya a gagara samun mafita wallahi da wuya da wuya to amma an riga an raba kan malaman ne da kasuwanci wasu sun karɓo kwangila tun daga waje wasu kuma tun daga cikin gida wasu kuma an yayi shi an ja kwakwalansu da dabarbaru to muna kira duk yanda za a yi domin haɗin kan al'umman manzan Allah to muna kira ga malaman da suke wa'azi su bi wannan hanya kuma kofa a buɗe take ni ɗan ɗarikan tijjaniya ne kuma na tabbata mu 'yan tijjaniya ba mu da matsala tsakaninmu da kowa sunanmu ma no trouble ba ruwan mu duk wanda yake neman zaman lafiya da mu ya bar mu yi fahimtar mu babu laifi idan ya ga abin da zai warware shi na ilimi ya ce na warware kaza da kaza ya saba ma fahimtar kaza da kaza da kaza mu ma mu zo mu warware mu ce a a kazan mu ga dalilin da yasa muke kalas shikenan babu damuwa ka bar ni na yi nawa amma ban hana ka kai na kadin nawa ba dan barka ka yi naka amma ba zan hana ka ba zan zo na ka ce ba zan yi na kadin naka ba mu zauna lafiya da irin wannan tifan za mu taimaki mabiya arewacin Najeriya wato malami yana da daraja yana da tasiri duk cutan da ake yi ma 'yan arewacin Najeriya wallahi da malamai ake haɗa kai wallahi tallahi ku ji wannan ku rike da waɗanda suke kiran kansu malamai da su ake haɗa kai duk abin da zaka ga wani ɗan siyasa ya yi ɗan siyasa bai isa ya yi wani abu da gaba gaɗi ƙashin kansa ba sai ya samu haɗin gwiwa da wasu malaman da zai saye su da silalla ya saye su da daloli ya saye su da nerori sannan kuma a yi amfani da yawanku da sauransu daga baya kuma sai a zo a yi ta alatsi ne a yi ta zage-zage a yi ta abin saboda haka dan Allah dan annabi muna kira zuwa ga haɗin kai kuma Allah ya haɗa kan al'umman manzon akwai al-ikhtilaf akwai at-tafarruq al-ikhtilaf shine wato rabuwa wanda wato rahama ne wannan da ka samu a mazhaban malikiya yanzu kamar imamu shafi'i ya ce idan zan bi imamu malik sallah ina yin alkanut amma a mazhabansa shi a kashin kansa ba a alkanut amma idan zai bi bayan imamu malik ne yana yin alkanut sabila da mene sabila da shi imamu malik ya fahimci alkanut al-imamu shafi'i almajirin imamu malik ne amma ya saba ma imamu malik a wasu ra'ayoyi da fahimta amma bai zama an ce al'imamu shafi'i ya zama tsinanne ya a'a ya zamanto yana da fahimtar sa mai kyau kuma fahimta ne na ahlus sunnati wal jama'a imamu malik yana da fahimtar sa don haka fahimtoci daban-daban ba yana nuni ne akan wato babu jituwa ba a'a yana nuni ne akan wato na addinin musulunci Allah ubangiji ya hada kan al'umman musulmi sannan kira na biyu zuwa ga shugabanni shugabanni na mu Najeriya kowa ya san halin da ƙasar nan take ciki na rashin tsaro da koma baya cikin tattalin arziki da koma baya cikin abin da ya shafi ilimi da kuma makarantu jami'o'i a yanzu haka ashi suna cikin strike a yanzu haka ashi suna cikin strike sama da wata biyu ana cikin strike ko wata uku ma kusan wata uku babu gaira babu dalili ka rasa kuma strike din nan a shekara ɗaya na san asu sun shiga strike din nan ya kai sau uku kenan ga matsalan coronavirus yanda ya lalata kalandan karatun ɗalibai wani ya shekara shida yana jami'a shekara bakwai gaba ɗaya shekarunsa ma a duniya nawa ne gaba ɗaya to dukkan al'amura ya taɓarɓare a taɓarɓarewan harkar tsaro shine ma mafi girma mafi bala'i yanzu ɗan arewa abin da yake nema shine yaya zai yi ya tsira da ransa kawai yaya zai yi ya tsira da ransa ga kasashen da tsaron suka fi taɓarɓarewa musamman zamfara zamfara kuma an ce dukiya ne a zube a gurin shi yasa ake ta shagaltarwa da kashe-kashen mutane wanda kuma manya-manya suna da hannu a cikin wannan al'amarin da kyau sosai saboda haka shugabanni ku sani ba za ku dawwama ba wallahi tallahi za ku mutu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala kullu nafsin za'iqatul maut wa man ya'mal mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin to shugabanni ku ji wannan ku rubuta wallahi wallahi za ku mutu wallahi Allah zai tsayar da ku kuma wallahi za ku karanta ma Allah duk alƙawuran da kuka ɗauka. kuma wallahi ƙarshen mutum na duniya wanda kuke shugabantansa wallahi sai Allah ya tambaye ku a kansa da yawansu wasu ba su ma ɗauki da akwai tashin alkiyama ba wasunsu ba su ma ɗauki akwai tashin kiyama ba a su kawai sun ɗauka kawai kowa ya ɗibi rabansa ne a duniya kawai kowa ya ɗibi rabansa gara ɓatsa ne duniya mai ƙarfi ne kawai ko ba haka ba yawwa innal muluka tsawagitun fara'inatun kawai sarakuna ɗawagitu ne fir'aunoni ne kowa ya ɗibi rabansa a duniya kashe mu raba ne duniya to wallahi tallahi wallahi akwai ranar da za ku tsaya a gaban Allah kuma za ku faɗa ma Allah abinda kuka yi kuma Allah zai saka muku abinda kuka aikata akan kowa da kowa kuma za a ba ku littafin ku a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ishe ku ishara akwai waɗanda suka yi shugabanci gabanin ku yau ina yau ina ina ina ina ina yar adwa Alhaji Umar Musa yar adwa ya koma ga Allah yau ina murtala ya koma ga Allah yau ina sani abacha ya koma ga Allah yau ina sa abakar ta fawa balewa ya koma ga Allah yau ina saddauna wanda suka yi na kirki ma sun mutu to ku da kuke zaune kuka miƙe kafanku kuna tsammanin bara ku mutu ba wani irin tunani ne ya shiga kwakwalwanku ku duba abin da yake faruwa a zamfara da abin da yake faruwa a sokoto da abin da yake faruwa a niger da abin da yake faruwa a kaduna maiduguri kwanan nan aka tsare jirgi na ƙasa a hanya aka yi fata-fata aka kashe mutane yanzu haka akwai mutanen da suna rike suna rufe so kun ga ɗan najeriya yana neman yadda zai kubuta ne da ransa saboda haka muna kira zuwa ga shugabanni ku ji tsoron allah tun kafin allah ya saukar muku da bala'in da ya saukar wa fir'auna ko Allah ya faɗa mana ai fir'auna wa fir'auna zul autad alladhina tagaw fa aktaru fi hal fasada fasabba alaihim to su fir'auna ma Allah bai bar su ba suna maruzu ma Allah bai bar su ba fir'auna sai da ya shekara arba'in da ya ciwon kai ba kai kuma kullum kana nan jigila tsakanin ingila da najeriya tsakanin ingila da switzerland tsakanin ingila da america dubai kana neman lafiyar kanka shi sai da ya shekara arba'in ya shekara ɗaruruwa a duniya namaruzi ya shekara sama da ɗari biyar a duniya me kake nema a gurin Allah mulkin naka gaba ɗaya shekara nawa ne shekara takwas shekara takwas da ka yi ka sauka Allah Ubangiji ya kiyaye mu da haka shugabanni muna kira da ku ji tsoron Allah da aikin da Allah Ubangiji ya ɗaura muku kuma duk wanda a cikin ku yake neman alkhairi Allah ya sada shi da alkhairi wanda manufansa shari ga al'umman Najeriya Allah Ubangiji ya wulakanta shi Allah ya hallaka shi Allah ya saukar masa musiban da ya fi ƙarfinsa albarkan manzan Allah sannan kira zuwa ga malamai shine sako na uku malamai malamai magada annabawa aka ce ranar alkiyama ma Allah zai tara malamai ya ku malamai ku tafi aljanna saboda ban halicce ku na saka wannan hasken da yake kirjin ku domin na azabtar da ku ba to malami idan ya bi Allah malami idan ya bi Allah falalansa ba abin da yake gaba da falalansa idan ba matsayi na annabawa ba tabiya da innamal ulama warasatul anbiya malami idan ya saba ma Allah kaskancinsa ya fi kowane kaskanci kaskanci shedan ba malami bane malami ne malami ne ya yi girman kai ma Allah girman kan da ya yi ma Allah ya sa ga Allah Ubangiji ya halaka shi haka ne ko ba haka ba Mul'am ibn Ba'ud malami ne babban malami da aka bashi ilimi ya yi laifi ma Allah ya haɗa kai da karuwa aka yi mummunan kazafi ga annabi Musa da sauransu annabi Musa ya yi masa addu'a harcensa ya zazzago Mul'am ibn Ba'ud malami ne malamai nawa aka yi wanda suka halaka saboda haka malamai ku ji tsoron Allah idan dai har ba za ku iya faɗan abin da Allah yake so da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba malaman ku ta zama malantan ku ta zama ta banza idan har ba za ku iya haɗa ma annabi Muhammadu kan al'ummansa ba ba za ku haɗa kan al'umman manzan Allah ba malantan ku ya zama ta banza idan dai har wanda zai cuci musulunci zai haɗa kai da ku ya ku ba shi dama dan ya ba ku wani moro-moro na duniya malantanku ya zama banza kuma zai zama muku bala'i zai zama muku bala'i farkon wanda zai shiga wuta ranar alkiyama shine malamin da baya aiki da iliminsa saboda haka yanzu malanta ta yi yawa a ko ina zaka je ka samu malami a ko ina zaka je ka samu sheikh ka samu ustaz to ba girin girin ba ta yi mai ta yi mai karshen ta ka halaka wallahi wallahi karshen ta ka halaka ma dama baka tsaya akan akan dokan Allah da dokan manzan Allah ba ƙarshen ta ka halaka saboda haka malamai abubuwan da suke yi na raba kan mutane domin su yi amfani da rarraba kan mutane su shugabanci mutane da yawa waɗanda suke ƙungiyoyi suke irin waɗannan abubuwa muna kira zuwa gare su su sassauta akaifansu akan al'umma su duba su ga halin da al'umma suke ciki kuma su haɗa kansu domin nema ma al'umman Najeriya mafita a wannan lokacin da ake garjin siyasa malamai bin su ake yi yanda ka san zuma aka ake bin su a jiki jiki ake bin su don mene domin an san wato su suke da al'umma za su ce ma al'umma ku zo ku zo suke da mimbarori na masallacin juma'a suke da kujeru na tafsiri da wa'azozi suke kula da imani da nutsar da mutane don haka kawai daga lokacin da malami ya zo ya ce ga wane nan ya tallata maka shi kai matsayinka na mabiyi za kana ganin bin wannan wane ɗin kamar wani rukuni ne na imani ba haka aka yi ta amfani da malantan ba aka hau mimbarori ana zubar da hawaye ana kuka ana nema ma al'umma mafita ana nuna tausayi ga jin kan al'umma ya amma kuma ana shigewa ta ciki shikenan shiru kake ji kaman an shuka shiru kake ji malam shiru shiru sai sa kar ka cika baki ma Allah kwata kwata ai masu irin wannan kuka akan mimbarin suna shishitu suna kokarin kaman da su ma rasa ransu akan tausayin al'umma minista matan minista ta ɗibi zuga sama da guda tamanin zuwa umara wallahi da na zauna cikin shugabancin da gwara Allah ma ya ɗauki raina. To zan faɗa muku da wannan maganan wallahi da wannan maganan daga zuciya take na mai tsoron Allah da ɗayan biyu ne. Allah ba zai bashi ya je wannan gurin ba zai bashi ya ci gaba da wa'azantar da mutane ko kuma in zai je wannan gurin Allah zai dauki ranta sabila da soyayyar da Allah yake yi masa to amma magana ne ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi laysa fi qulubi idan kaga mutum yana kuka yana abubuwa shi ma yana neman yanda zai shige ne yana shigewa da aka ji tsit Allah Allah Allah Allah sarki dan Najeriya Allah sarki wani abun ma sai a ce maka wai wani zaben ma wai idan ana so a yi kamfen wani dan siyasa sai a ce maka wai shi kansa ma ka so shi ma sunna ne wai dan siyasa ka so shi ma sunna ne idan baka zaɓe shi ba ka saba ma sunna ba ku san wanda ya ce wai shugaban ƙasar Najeriya tun da ya hau kan kujerar mulki rigan jikinsa ma bai canja ba wai kujerin gidansa ma beraye sun cinye kujerin to ko ni babu bera a gidana wallahi wallahi ko ni babu bera a gidana ni din nan wallahi babu ban taba ganin bera a gidana ba tunda nake wai yace wai interlock babu interlock a gidan shugaban kasa rigan jikinsa bata canja ba mumini ne mai tsoron Allah ne yayi mun gani kaza kaza kaza kaza wallahi wallahi dan duniya suke yi wallahi ba dan al'umma suke yi ba dan duniya suke yi gidansa ma ya fi karfin bera ya shiga gidansa balle gidan shugaban kasa to amma kun ji irin wannan yanda ake amfani da al'umma saboda haka kada ku yarda ku sayar da yancin kuwa malaman da za a tara musu kuɗi suna yawo tsakanin Dubai da Ingila da United Kingdom su bar ku kuna wahala kuna fama da garin kwaki da karago wallahi ku tausaya ma kanku wannan kira ne ga kowa ba iya wannan har kai ma da kake kungiyan san in ka ji shikenan in baka ji baka je ka gani a salansa yau sako na gaba zaben 2023 za a yi zaɓe kuma zaɓe ya karato muna dab da zaɓe saboda haka sakonmu akan zaɓe shine mu ba 'yan siyasa ba ne kuma ba mu kamfen ma kowa mu za ba mu kamfen mu kowa mu ba mu siyasantar da addinin mu ba ba za mu iya ba illa iyaka dai wanda ya kyautata mana mu ma da mu kyautata masa wanda yake son mu ma muna son sa wanda yake son dariƙan mu ma muna son sa wanda yake son musuluncin mu ma muna son sa wanda ya dafa mana mu ma da mu dafa masa sallas amma mu ba mu ba mu ba da mu siyasantar da addini ba ba da mu siyasantar da mimbarorin mu ba amma mun san cewa siyasa riga ce ta yanci wanda ya gasa mana aya a tafin hannun mu to mu kuma insha Allah da wannan tafin hannun da ya gasa mana ayan da ita za mu canja shi albarkan manzon Allah saboda haka mungu a hirɗinka kuma duk ɗan siyasan da yake jiran cewa a'a 'yan ɗarika kara zube suke kawai za a biyo ta kansu almajirai kaza kaza kaza kawai za su zo wallahi tallahi ta canja ta sauya muna da manufa muna da hadaf muna da hadaf gwamnatin bauchi gwamnatin kauran bauchi ta ji wannan sakon da zan rubuta ta rubuta ta ajiye muna bin ta bashi kuma haƙƙan alaiha ta biya mu wannan bashin idan ba haka ba 'yan ɗarika suna nan kuma suna nan a yadda suke wajen wannan zikiri da lazimi da wazifan suna nan suna da calbi suna da Allah suna da manzan Allah kuma abauci muna da shek ɗahiru bauchi abu mai sauƙi ne abu mai sauƙi ne yaudara da sunan soyayyen waliyi da sauransu da kuma cutar da mabiyan wannan waliyin ta kasa wannan ba za mu lamunce shi ba dariƙa muna jin muna jin ƙauran bauchi ba wallahi muna jin ka bashi masallatai nawa aka gina ma wasu masallatai nawa aka gina ana kan ginawa idan zan kirga zan kirga sama da cikin yana zan kirga masallacin wani masallacin wani masallacin wani masallacin wani amma ba a gina ma ɗariƙa masallaci ko ƙwaya ɗaya ba ko ƙwaya ɗaya ba a gina ma ɗariƙa masallaci ba abubuwan suna da yawa wasu ba zan faɗe su ba sabila da da akwai maganan da ka kai ka faɗa akwai maganan da baka kai ka faɗa ba to akwai maganan da ba zan faɗe shi ba amma su ji su rike cewa mutanenmu ba makafi bane kuma hankalinsu a buɗe yake wallahi duk wanda ya gasa ma almajirai aya a hannu sai sun canja shi albarkan manzon Allah saboda haka a gyara a gyara a'a daman ka bai wuce ba kana da dama har yanzu kuma kana da babban alfurma wannan alfurman shine alfurman da ya kawo ka kuma wannan alfurman muke tuna maka ka tuna da wannan alfurman ka tuna da yan ɗarika sun yi rana ka tuna da wannan alfurman ta maulana shek zahir ka tuna da cewa 'yan ɗarika sun yi rana sun yi rana tun da nake ban taɓa jin wanda shehi ya ce ya ba da mutlakin ijaza ya ce a zaɓe shi fiye da gwamnanmu na bauchi ba amma me zai faru ina almajiran ina almajiran shehi suke me aka yi ma almajiran maulana shek sahib da haka muna bin wannan bashin muna da masallatai muna son a gyara mana masallatanmu muna da filayen da muke so a gina mana masallatai muna da makarantu muna son a gyara mana makarantunmu babu ruwanmu da wani appointment ɗinka appointment ɗinka makanka ka baya amma dai yan ɗarika suna nan suna jira a ƙasa kuma mu gani a ƙasa muna jira maza maza da gaggawa saƙonmu zuwa ga al'umma sako wanda ya kunshi kowa da kowa watan ramadan gashi nan ya tafi to za ka samu idan ramadana ya zo masu yin abubuwa wanda Allah ba ya so mafi yawa sukan bari za ka samu mazinata sukan rage zina ba su yi masu shaye-shaye sukan bar shaye-shaye masu tafiyan gidan rawa da sauransu da shashanci sukan bari da sauransu kaga lub lub lub ana zuwa masallaci da asubahi kaga masallaci a cike dan kam harkan hanya dan Allah dan Allah dan Allah ku tausaya ma kanku ku tausaya ma al'ummanku dan Allah shiryi wannan ya bi jikinku shaye-shayen nan da ka bari kafin Ramadana dan Allah dan Allah ka daure ka bar shi bayan Ramadan shaye-shayen nan da ka bari kafin Ramadana dan Allah ka yi kokari ka tirsasa ma ranka ka hana ranka aikata abin da Allah baya so zinace-zinace sace-sace abubuwan da ya shafi kashe-kashe duk abin da wani ya san yana yi kafin ramadana da ramadana ta zo ya bar yi to ya yi ƙoƙari ya yi ƙiyamun laili makansa bai san ko ƙila daga wannan ramadanan ba zai sake samun wata ramadana ba har abada bai sani ba bai sani ba saboda haka ka yi ƙoƙari fanal hazzaka minhu qabla fawti shabab ka yi ƙoƙari alqalbu kad adnahu hubbul jamal والصدر قد ضاق على ما يقال يا رب هل يرضيك هذا الزمأ والماء ينسب أمامي ذلال iya ƙoƙarinka a duk daren ramadana da ka samu ka je tahajjudi ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ya Allah ka shirye ni ya Allah ya Allah ka daidaita ni ya Allah ya Allah ka sa na samu hasken da zan tafi zuwa gare ka har abada ya Allah ka saka ba zan sace karkata ba wallahi idan ka yi da kyakkyawan zuciya Allah ba zai barka ka sake komawa cikin wancan halakan ba daban da mu matasa duk musibin akan mu suke mu yi kokari mu gyara mu gyara akwai waɗanda da dawa suna shan sigari kafin ramadana daga ramadana ya zo wasu sun bar sha in ka gansu ma da ka ga fuskar su yayi annuri yayi haske to ku daure ku bari mana bayan ramadan Allah ya gyara mana daga ƙarshe a shugabanmu maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi shugaban zaman lafiya na duniya shugaban musulmi da kaki da kake da kaki da kasu shugaban musulmi a shine jagoranmu kuma alhamdulillahi rabbil alamin shehi rayuwansa yayi albarka a wani irin mutum ne da idan nace tun da nake ban taba sanin mutum kamansa ba a tarihi ma ban ji mutum mai irin bai wanda Allah ya masa ba wallahi ban yi karya ba ban ce babu ba ban ce babu ba a sani na ni ban sani ba mutum ne da Allah ya masa tsawon kwana kuma ya karar da rayuwar cikin aiki ma Allah da manzan Allah mutum ne da bai taba sanin hutu ba babu dare babu rana a cikin Allah da manzan Allah yake mutum ne da ya sadaukar da rayuwansa domin alƙur'ani da kuma hidimta ma alƙur'ani ran nan nake jin wani analysis a bakin malam zayyano nake ji yake ce wani ɗan boko ne ya yi wannan binciken ya gano cewa gidajen maulana Sheikh Zahir Usman Bauchi wanda almajirai suke ciki da a ce haya ake yi cikin waɗannan gidajen tun daga kan gidajensa na bauchi da yan Najeriya dai gaba da a ce na duniya da a ce haya ake yi da kuɗin wannan hayar ya tunkari naira biliyan ɗaya da a ce haya ake yi duk shekara ɗaya kuɗin ya tunkari naira biliyan ɗaya Allah to kai da kake dan maganan zakkan ka nawa kake cirewa zakkan naka miliyan nawa kake cirewa zakkan naka saboda haka mu babu abin da zamu ce Allah mun gode maka ya Allah ya ishi mutum rashin rabo ya ishi mutum rashin rabo kaga mutum yana kin shi tsahiri ya ishe shi rashin rabo wallahi ya ishe shi rashin rabo ya ishe shi shakawa kai kanka in kaga an jarrabe ka da kin shak dahir wallahi ka san cewa rashin rabo ne cikin ka Allah Ubangiji ya tabbatar maka. Amma mutum mai irin wannan to idan ma ka ƙi shehi me za ka rigi shehi da shi? In ka yi hasada mu shehi, mawakai hasadawa. Eh? Mawakai wa hasada in ka yi hasada mu shehi. Masanin Alƙur'ani, waliyin Allah. jagoran da ita kanta kasan in ya motsa sai ta motsa. Eh, yana motsawa kasan da ta motsa. Waye aka kashe almajiransa ana kashe su yayi Abuja. Yayi Abuja ya ce maza maza a ɗauki mataki. Wanda kuma suke ce ba a ɗauki mataki ba mu muna da ilimi akan haka kuma zo nan kusa kusa za su tabbatar da waye shehi. waye lokacin da ake rigima a Jos ya buga tebur ma Obasanjo nuna masa yatsa ya ce ƙarya kake shehi shi la yaksha billahi law mata la'imi saboda haka in dan ka masa hasada ka tuci kanka kai hasada ma kanka isbir ala madani al-hasud fa inna sabraka qatilihi annaru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulihi to halin da makiyin shehi yake ciki kenan to Allah ya kara ma shehi lafiya ya kara ma shehi tsawon kwana kuma ya ishi shehi abin alfakari a duniya ya kyankyace wanda da ta tsaya a gaban magautansa su nuna musu yatsa mu kenan mu kenan sun san mu sarai ai zage-zagen da yanzu ake yi akan mu da ba mashehin ake yi ba yau kuma a yi mana makamin ya dawo kanmu kuma kai ka san mun fi karfin ka Allah ya kara mu shehi lafiya ya kiyaye mana shi ya kara masa tsawon kwana kuma mutum jijjijiwansa jijjijiwansa da hasadansa to in dai ya hasada ya hasada masa ansa shehi ba ka an wani bane shehi ba samun wani bane eh Allah ya kara mu shehi lafiya sai kuma daga karshe sakon godiya ah, muna godiya ga shugabanninmu musamman muna godiya wa mai martaba sarkin Bauchi da yake nuna kulawa gare mu kuma yake appreciating da abubuwan da muke yi yake turo mana sako na godiya da girmamawa da sauransu Allah ya saka masa sarki da alheri Allah kuma ya kara masa tsawon kwana Allah ya jika Allah ya jikan magabata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwamitin tafsiri mun gode muku kuma a waɗanda suke kokari da jigilan yadda za a yada wannan karatu a kafafen sadarwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatunku albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daukan tafsirin wannan wato wannan tafsiri musamman ke daukar sa gidan rediyo guda shi ɗayan sa a balawunti kenan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatansa Allah ya sada shi da alkhairin duniya da lahira albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yan media waɗanda suke yada wannan karatu a sautul faida malam aminu sautul faida Allah ya maka albarka Allah ya biya maka bukata malam aliyu baban karatu Allah ya maka albarka Allah ya biya maka bukata da kuma masu gudanar da alfaida tv waɗanda ake saka karatun a nan alfaida tv akwai imam nazir na ghana wanda shine daraktan mu na yada shirye-shiryen gaba ɗaya to Allah ya masa albarka Allah da ni ma ni manajin darakta ni ma Allah ya min albarka iyayenmu wanda suka assasa mu akan waɗannan alkhairai nam iyayenmu wanda suka naɗa mu cikin waɗannan alheri musamman mahaifina malam abubakar da kuma ɗan uwana ɗan uwana kuma malamina mu'assisin da ya assasa karatu a wannan masallacin Malam Ibrahim Zafi Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama eh ai ko a yanzu suna farin ciki da abin da ake yi sabiya da suna gani a kuli manufa sayar Allah amalakum wa rasulu wal mu'minun kuma shi mumini idan ya koma ga Allah abin da ake yi na alheri a bayansa Allah yana nuna masa to Allah ya ji kan malam Ibrahim Allah ya ji kan mahaifinmu ya ji kan mahaifiyanmu ya ji kan magabatanmu gabaki daya wanda muka fara wannan aiki na alkhairi da su suka koma ga Allah Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan rediyon albarka rediyo Allah ya saka musu da alheri ga wakilin su malam Ibrahim Suwito wanda yana kokari matuka wajen ya ga shirin ya tafi yanda ya kamata kuma ya fitar da haƙƙin shirin yadda ya kamata to Allah ya saka maka malam Ibrahim Allah ya saka maka bude gidan rediyo yanda ba da ana sa mana kiran sallah ba ga kuma ɗaya daga cikin jagorori na kwamitin gudanar da tafsiranmu nan wanda duk shekara yana zuwa alhaji salisu das sarkin yaƙin masoya annabi alhaji salisu mun gode allah ya saka da alheri daga da ya zo yanzu haka yanda ya zo lafiya allah ya mai da shi lafiya allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen bayara Allah ya saka musu mutanen lanzai Allah ya saka musu mutanen katagon Allah ya saka musu mutanen gwaram Allah ya saka musu eh ba da romo mutanen ba da romo Allah ya saka musu mutanen da suka zo suna da yawa daga nesa to kowa ya zo yanda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya kuma za mu ci gaba da karatu bayan sallah amma ba mu san a yanda karatun zai na zuwa ba insha Allah idan mun tabbatar in Allah ya yarda yan uwa za su gani insha Allah ko ta gurin masu watsa rahotanni na social media baban mu wanda shine ladanin wannan masallaci mahaifin Alaramma Malam Zahraddin wanda da duk shekara da alarma malam zaharaddin muke amma bana malam zaharaddin ya nemi a bar shi ya huta bana to Allah ya saka wa mahaifinsa da alkhairi ga kuma imam chief imam malam ibrahim wanda shine limamin wannan masallaci yake jagoranci a wannan masallaci malam ibrahim Allah ya maka albarka ya biya bukatun ka ya saka maka da alkhairi ga na'ibinsa malam musa ga malam lawan nan ga ga kuma ainihin jigo wanda shi ya gina mana wannan masallacin alhaji dan lawal din da mun san irin laluran da yake fama da shi shekara da shekaru to Allah ya sa wannan lalura kafara ne a gare shi Allah ya sa kafara ne a gare shi Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya ji kan iyalinsa wanda ta rasu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam masu neman addu'a Allah ya biya mu kowa bukata mutane da yawa sun ce ne musu addu'a amma ban san adadin su ba wallahi suna da yawa da mata da maza ta ina ta ko ina ma an ci turo da sako to ya Allah duk wanda ya ce mu saka shi a addu'a ya Allah ka san shi ka tuna da shi Allah ka biya bukatar shi Allah ka yaye damuwan shi Allah ka azurta shi Allah ka yaye cutansa Allah ya jamma'a mu a gaban manzon Allah Allah ya sa manzon Allah ya cece mu Allah ya sa manzon Allah ya cece mu Allah ya sa manzon Allah ya cece mu albarkacin annabi a gurin Allah manya-manyan zawuyoyin mu zawuyan Maulana Amirul Auliya Sheikh Aminu zawuyan Sheikh Ali gidan bare bari Allah ya bawa Malam Musa Shehi Khalifa Allah ya ba shi lafiya zawuyan Sheikh Adamu Musa Tafawa Balewa zawiyan Sheikh Aminu Malam Goje, zawiyan Sheikh na Ta'ala, zawiyan Sheikh Ali Tsafe, zawiyan Sheikh Badara, zawayanmu duka da kuma malamin mu Sheikh Balaraba Isa Allah ya kara musu lafiya Allah ya gafarta wa magabatan mu albarkan sayyidina Rasulullahi wato program din biyu zamu raba shi abinda muka yi yau sai a saka shi gobe didi muna da rana so sai kuma abin da ya rage da ba a saka shi gobe ba sai a saka mana shi jibi duka sakon mu malam ibrahim ga wakilin albarka radio sakon mu zai fita duka insha Allah eh insha Allah sakon mu zai fita duka duk masu bukata Allah ya biya musu bukatar albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka yi mana alkhairai da yawa waɗanda suka nemi a musu addu'a to Allah ya biya bukatunsu Allah ya saka musu da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yanzu kuma za mu juya zuwa ga bakin mu sai mu rufe da addu'a insha Allah na'am tambaya na'am
ana yi wazifa ana yi wazifa gidan mu kuma akwai wani shi ne babba cikin kuma ana yi har ya dinga yana miƙe kafafuwa mu kuma yara ne za mu yi masa magana yana ana wazifa akwai wanda yake miƙe kafafuwansa to idan idan lalura yake da shi a kafafuwan nasa ba lafiya dole sai dai ya miƙe kafa babu laifi idan kuma ba lalura bane miƙewa ne ta'ammudan da gangan kawai ya miƙe kafansa saboda girma ko ko girman kai ko sauransu wannan ba daidai bane rashin kunya ne ma Allah da manzon Allah mu a fahimtar mu lokacin da ake wazifa ruhin waliyan Allah har manzan Allah yakan hadarto wannan gurin don haka mutum da ya zama cikin cikan ladabi da kuma natsuwa da huzu'i da girmamawa saboda haka lallai duk wanda yake za'iran wazifa ya zama dole ya kula da adabu ya kula da adabu an fahimci wannan masha Allah na'am
akwai mata da suke yi a tarika za su iya bi suna cikin gida ana yin jagi a matan da suke ɗarika za su iya bin wazifa suna daga gida ba laifi za ba laifi za su iya za su iya insha Allah to sai mene to bismillah ana tambaya waya ake yin taimama taimama yanda ake taimama shine kafin yaya ake taimama me ke jawo taimama ka san akwai waɗanda 'yan bononza shari'a waɗanda wanda Allah Allah suke su ga shari'a ta yi musu raba-raba su haukanta to taimama lalura ne ke sa a yi taimama in ma lalurar rashin ruwa kuma rashin ruwan ba wai haka kawai ka rasa ruwa ka kama taimama ba akwai zangon da sai ka ji ruwa kuma ka ɗebe tsammani daga ruwan kuma kana tunanin lokacin sallah zai iya fita na farko kenan na biyu rashin lafiya lalura a jikinka ba ka da lafiya idan ka zuba ruwa a jikinka wannan ruwan wato zai zai janyo cuta ko ko zai janyo cuta ya ƙi warkewa da wuri to a iya yin taimama ko kuma misali janaba ya same ka nan ma a gurin da ba ruwa kwata-kwata ba ruwa ka nemi ruwa ka rasa kuma babu yanda za ka yi kuma lokacin sallah zai fita to ka iya yin taimama amma domin ka halatta ma kanka yin sallah kai maman bata dauke janaban ba idan kai taimama ba wai janaban ta tafi ba a'a taimaman ta baka daman kai sallah wannan yana nuni akan girman sallah ba wani laluran da zai sa ba za ka yi sallah ba idan kai taimaman sai kai sallah ka mika sallanka idan ka mika sallanka an ce kuma idan ma ka yi taimaman kai sallah sai ka samu ruwa lokaci bai fita ba to da ka yi alola ka sake yin sallah a adafil waqti idan ya samu ruwa to zai mayar da wannan sallan sai dai idan lokaci ya fita to shikenan kuma to shikenan kuma babu laifi bara kuma ka zo ka amma da kana da iyali ka kusanci iyalinka kuma bara ka iya wanka da ruwan sanyi ba saboda damuna kawai da gangan ka kusanci iyalinka da asuba ka zo ka ce Allah ya baka daman kai taimama no in ka san bara ka iya yin wanka a ruwan sanyi ba da ruwan sanyi ba to kar ma a fara an gane wannan ko masha Allah kuma yanda ake taimama din ƙasa mai tsarki ƙasa mai tsarki ya zama ƙasar rairayi ne ko ko wajen ciyayi ne ko ko wajen dutse ne sai ka buga hannunka ƙasan da ka saka hannunka ka, ka, ka nutsar da hannunka sai ƙasan ya kama hannayenka sai ka kaɗe idan ka kaɗe sai ka shafa fiskanka ka shafa fiskanka ka shafa fiskanka yadda ya kamata bayan ka shafa fiskanka sai ka sake sakawa ka buga ka kaɗe idan ka kaɗe hannunka sai ka ɗaura shi a baya haka sai ka shafa shi sai ka iso gwiwan hannu sai ka yi haka sai ka dawo sai ka bar hannun ta haka sai ka shafa nan ta sama sai ka biyar da shi ta kasa shikenan sai ka cuccuɗa zobe idan da zobe da ka cire zoben ka aje shi sabila da shi wannan ƙure-ƙuren ya shiga cikin zoben ya shiga cikin burbuɗin wajen Allah shi kaɗai yake da ikon da zai yi haka Allah shi kaɗai yake da ikon da zai baka wannan bonanza dan ka gane cewa addini ba wai ana tsara maka shi bane domin ya tafi da gundarin hankalinka a halkance kan ka rasa ruwan ai ba ka ɗibi ka saka turbuta ma jikinka ba rera a tunaninka ai ana yin alola ne zabila da a tsaftace gabobi to in ka rasa ruwan sai aka ce ka ɗibi ka saka turbuɗa da za ka yi alola yanzu ka idar da alola ruwa na ɗiga a jikinka ka je ka kabbar sallah tusa ya zo bayan ka yi tusa ka je ka nemi ruwan alola ka rasa da jiƙa a jikinka da komai za ka dangwali ka saka shari'a yanda ta ce kai kenan abun ba tafiye yake da hankali ba tabiya akwai abin da yake tafi da hankali akwai kuma abin da hankali ba zai gane shi ba sai dai a bi shi tabiya da shi nafsi yana bin hankali bin nafsi yake ba nafsi bane yake bin hankali an gane wannan masha Allah
wannan yana tambaya akan hukuncin fita da mata suke yi ta hajjidi cikin dare hukuncin fitan mata ta hajjudi to yanzu kai da hankalinka ka bar matanka ta je ta hajjuri cikin dare eh ki haƙura ki yi a gida baiwar Allah ki haƙura ki daure ki haƙura wallahi san ibada kuke yi mata mun san ku da san ibada da san bautan Allah ki haƙura ki daure ki yi a gida in kina da yara ki tashe su inda namiji ya ci inda shi bostin ya gabaci zai yi ki bace bacin da namiji ya zo ya ja ku ku yi sallan ku abun ku sallah a gida ya fi alkhairi ba wani sallan tahajjudi da manzon Allah ya taba fitowa cikin dare wallahi ba wannan sallah annabi bai taba yin irin wannan sallar a yi tarawihi annabi ya je gida a sake fitowa tahajjudi annabi bai taba fitowa yayi ba bid'a ne wallahi bid'a ne amma bid'a mai kyau ba kun san mu bid'a mu ba na yan gaba gadi bane kun san wanda gaba komai suka gani kawai in bai dauko hankalin su ba sai su ce bid'a bid'a ne wallahi annabi bai taba yin tarawihi ya shiga gida ya fito yin tahajjudi ba bai taba yi ba sayyidina abubakar bai taba yi ba sayyidina umar bai taba yi ba kai kanka namiji ma idan zaka iya yi a gida kuma kasala ba zai kama ka ba zaka iya daurewa kai ka yi a gida ya fi maka alheri akan ka fito ya fi ma alkhairi akan ka fito saboda haka dai yin sallar nan na tahajjudi wanda za a bar mata suna fitowa ni dai ban fahimci haka ba kuma ban gane ba ko ba haka ba wanda ya gare bar matansa to Allah hakku sa'a amma amma ban ce babu ba amma ban ce ba ban ce haramun bane kuma ban ce kafirci bane dan kar a lankaya min yawwa
wannan ya ce mutum ne yana azumi sai ya zo kuskura baki wajen kuskura bakin sai ya haɗiye ruwan ya hukuncin azumin sa
yana azumi sai ya sai ya kurkura baki sai ya dan haɗiye ruwan Wato, mutane mutane akwai su da san garabata a shari'a kaga mutum yana ta kokarin yadda zai janyo ka ka bashi fata kawai kofar rago yake nema kana bashi fatawa wuf zai shiga kawai he ya kafa hujja da kai abun Allah ya ce wani ne ya bani fatawa to idan ka haɗiye ruwa a halin azumi cikin rashin sani za ka kame bakinka ka ci gaba da azumi sai ka kai azumin bayan ramadana kuma da ka biya wannan azumin kwaya ɗaya an gane ko kana azumi sai ka haɗiye ruwa kaman a alola kawai ka ji ruwa ya shige makogwaranka ko kuma kawai cikin rashin sani ka ɗauki ruwa ka kwankwada ko ba haka ba mantuwa to bayar da ka kama ba wai bakinka kawai ya buɗe ba kenan da ka yi ta lugude ne akan abinci da sauransu da ka kama bakinka ka kai azumi bayan sallah kuma za ka biya azumi kwaya ɗaya an gane wannan ko yawwa masha Allah ne ce Allah ya kara wa malar lafiya amin mutum mutum ne ya alkawari tsakaninsa da Allah a zuciyarsa akan wani abu sai ya saba yaya zai yi in kai alkawari da Allah a zuciyanka akan wani abu sai ka saba to akwai abin da yakan zuwa wa mutum na ajizanci irin na dan adam ka ce ma Allah Allah Allah na yi alkawarin wannan sabon ba zan sake yi ba ya Allah kawai sai gata citta jibi ajizanci na bil adama ya sake kama ka sai ka sake samun kanka cikin wannan saban sai ka yi kuka kana dan da na sani to wannan ba sunansa ka saba ma Allah alkawari ba ka je ka sake tuba ya Allah ka yafe min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisul qudsi Allah zai ce wa mala'iku ya ku mala'ikuna ga bawa na wane yayi zunubi amma da yayi zunubi sai ya tabbatar da babu mai gafarta zunubi sai ni Allahu ya nemi na gafarta masa ku shaida na gafarta ma bawa na Allah sai ya sake cewa ya ku mala'ikuna bawa na wane ya kuma aikata wannan laifin da ya aikata na kuma gafar ya kuma zo ya sake neman gafara na ya kuma mala'ikuna ku shaida na gafarta masa sai Allah ya sake cewa mala'iku wani lokaci ya ku mala'ikuna bawa na wane ya kuma aikata wannan laifin ya zo ya tuba don haka tun da ya yarda ni mai gafaran zunubi ne ku shaida duk abin da ya gafarta na ya aikata na gafarta masa kawai kofan Allah yana buɗe akwai kuma alkawarin da za ka yi ma Allah na nuzuri wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq to shi cika nuzuri kaman ka ce Allah idan ka biya mun bukata na na yi niyan zan yi azumi uku ya Allah to wannan azumin wajibi ne akan ka ko mutuwa kai a wani mazaban aka ce sai iyalanka sun rama maka wannan azumin saboda nuzuri ne ba kashe ne shi an fahimta sai ko mutuwa kai sai an biya maka wannan azumin amma kuma idan azumi misali na farilla ne wannan aka ce babu babu ba wanda zai biya maka kawai shi kenan amma mu kiyaye nuzuri in za mu yi nuzuri mu yi nuzurin abin da za mu iya akwai wani ya kira ni wai an ce wai wai wai lokacin da ya cika naital kudin koronan nan da ya cika ya ce ya Allah in dai har na samu wannan kudin sai na yi azumi dubu washi gari ya ji alat tililin ta shigo masa wai wai sai ya kira kuma yana neman a bashi fatawa wai ya zai yi azumin nan yayi zai yi ba zai iya ba na ce masa wallahi ba wani kofar ragon da dan maka ka je ka su kwana azumi kawai in junanku kuna sake baki ne akan abubuwan da ya shafi haƙoƙin ubangiji to ka je ka yi azumi idan ba da ka iya ba shi wannan kuɗin korona ɗin ka yi ta ciyar da miskinai da shi sai ka ciyar da miskinai dubu abin da ya rage sai ka yi maneji da shi Allah ya gyara mana
na wannan sai Allah ya kara mana lafiya amin mutum ne aka bashi gado na wasu a hannunsa sai da ya zo bayarwa bai bayar duka bai ba da wani abu a cikin rike wani abu hukuncin sai wanda ya ci dukiyar maraya wani ne aka ba shi gado a hannunsa ko na marayu da ya zo zai bada kuɗin sai ya bayar da wani bai bada wani ba to ya ci wuta a cikinsa innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi budunihim nara sayaslawna sa'ira duk wanda suke cin dukiyar marayu saboda zalunci to wuta take cima cikinsu da sannu kuma za su haɗu da wuta amma kuma idan yana cikin waliyan waɗannan marayun ƙila babbansu ne ko wani ɗan uwansu ne sai aka ba shi ya rike dukiyar marayun sabila da yana kulawa da marayun suna gunsa sai wani abu na yau da gobe ya shigo wanda ya zama masa dole ya ɗan taɓa wannan dukiyar nasu kaɗan sai har aka zo bukatan dukiyar bai samu ya mayar ba to za a bibiye shi ya mayar da wannan kuɗin tunda ba ya ci da niyyan zalunci bane an gane ko na'am to alhamdulillah اللهم أعز الإسلام والمسلمين نعم إيه سجدة إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه wai sallah akwai waɗanda suke sallah sai su yi sallah akan akan akan hanci da goshi da hanci da tafuka kamar yadda yake wani lokaci kuma sai su saka zallan goshi babu hanci wani lokaci kuma sai su saka dutse su yi sujada akan dutse wani lokaci sai su yi sujada akan tafukan su to wannan ban sani ba ilimi na bai zo gurin ba ban sani ba kuma ban taba karantawa ba amma ban ce babu ba a tambayi wanda aka ga suna yi kawai an gane ko Allahu
ne ce Allah ya kara mana lafiya amin menene hukuncin wanda ya alluran corona yana azumi wanda ya alluran corona yana azumi kawai ka ce wani ne hukuncin wanda ya allura kawai alluran ma na corona daban ne na wata daban allura kawai allura ne idan dai alluran tana da tasiri wajen ta sawa mutum koshi ko ba haka ba ta zama wani abu ne na energy da ta shiga jikin mutum sai ya azumi idan kuma allura ne kawai na rashin lafiya mutum ya rashin aka mishi allura baya kai ya azumi wallahu ta'ala a'lam za mu saurari addu'a da kuma jawabai daga gurin sauran yan malam liman za mu gabatar da liman bismillah malam liman a bashi abin magana duka duka bari imam ya yi jawabi sai mu amsa insha Allah
alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwa illa alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna godiya wa Allah subhanahu dangane da waɗannan ni'imomi wanda ya mana na zahiri da na baɗini daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukaki ya mana ya ƙaddara muka kawo wannan rana mai tarin albarka wato na rufe wannan siri wanda malam junaidu yake gabatarwa to muna godiya wa Allah maɗaukaki kwarai da gaske bayan nan muna godiya wa iyayenmu ga sunan a kusa da mu wanda ba za mu iya kiran sunansu daki-daki ba da kuma sauran ba waɗanda suka zo daga nesa ke zaune da su a wannan gari namu to muna godiya kwarai da gaske da wannan ni'ima da Allah maɗaukaki ya mana ya haɗa fiskokinmu a wannan guri mai tarin albarka na nufa tafsiri alhamdulillahi kan abin da ya kamata a faɗa na godiya wa Allah maɗaukaki kusan ba za mu ce malam ya baro wani abu ba sai dai mu ƙara jaddadawa to lallai kwarai da gaske muna ƙara jaddada addu'an da babban malaminmu yayansa kenan malam Ibrahim Zafi Allah ya masa rahama mahaifinmu wato mahaifinsa wanda rasuwansu sati biyu ne kacal a tsakani shi ma muna fata Allah Ubangiji ya masa rahama mahaifiyarsu Allah ya mata rahama malam junaidu irin ƙoƙarin da yake yi wanda bayi da adadi ba za mu iya ƙidayawa ba to muna fata Allah ya dafa masa Allah ya dafa masa Allah ya dafa masa Allah ya sa a gama lafiya Shek Dahiru Usman Bauchi wanda shi ma addu'a ya gabace shi wanda ake ta masa addu'a ba za a gaza ba muna ƙara jaddada addu'an mu a gare shi Allah Ubangiji ya ƙara dafa masa Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya kamar yadda malam ya yi addu'a wa sarkin mu sarkin Bauchi muna ƙara jaddada wannan addu'a da godiya a gare shi Allah Ubangiji ya dafa masa cikin lamarinsa Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya ɗauki nauyin wannan tafsiri Allah muna roƙonka wato balawunti kenan Allah ya ƙara masa fatahi na alkhairi Allah ya bashi dukkan abin da yake nema duniya da lahira baki ɗaya wanda ya gina wannan masallaci ɗan lawan ɗin das kamar yadda malam ya faɗa cewa yana fama da jinya kowa ya riga da ya sani duk wanda ya san shi to Allah ya bashi lafiya Allah ya sa jinyan ya zama kafara a gare shi sauran majinyatanmu wanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba su ma Allah Ubangiji ba su lafiya. Alaramman da ya jagoranci jan baki a wannan guri Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi sun yi mana abun da kuɗinmu ba zai iya yi mana ba, sun yi mana abin da bakinmu ba zai iya iya gode musu ba, sai dai kawai Allah maɗaukaki shi ne ya san abin da zai saka musu da shi, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya inganta bayansu. Allah ya dafa musu dukkan abin da suka sa gaba na alkhairi sauran mukarraban wannan masallaci ga sunan gaban musuma wanda tun daga kan na'ibi ga babala dan ga mallawan da sauran mutane da dama wanda suna sunansu ba zai iya kidayuwa ba Allah ya saka mu kowa da alkhairi kamar yadda muka haɗu a wannan guri Allah ubangiji ya haɗa mu a aljannar firdausi Allah Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya wannan shine a takaice abin da zan faɗa wa salamu alaikum wa rahmatullah
za mu gabatar da alhaji salisu da shi ma zai tofa mana albarkacin bakinsa daga nan kuma sai mu nemi a yi mana addu'a na rufewa insha Allah alhaji salisu da
Assalamu alaikum wa rahmatullah. to mu dai ba mu da wani abin bakin godiya sai dai mu ce jama'a mu ce alhamdulillah alhamdulillah don Allah ya ba mu wani baiwa ba na ɓoye ba ne na zahiri don ba Bauchi state ba daga nan har lafiya wa'yanda dai muka sani suna kiran mu a waya suna ce yaya za su yi samu tafsiran malam a tura musu ana in dai aka turo a wasu mu ma mu tura musu in aka turo a wasu kuma mu tura musu to ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah mu ƙara godiya mu Allah duk wannan babban ne Allah ya kuma kariya ne wanda Allah ya mana a cikin addinin mu dun duk wani abin da za mu yi muna gadara da wannan abu ko ina ka je sai ka ji an ce da ba dun su malam wani ba da kaza to kaga dai mun samu kariya na musamman a cikin addinin mu in za a taba musu ya ce a'a a bari kar su malam wani su ji da su mai da raddi eh kar su malam wani su ji za su mai da raddi eh to kaga abu dai wanda dai ba abin da zamu ce sai dai mu ta godiya ma Allah mu gode ma Allah mu kullum muna cikin godiya ma Allah Allah ya kara mana yawan su ya kara mana yawan su ya kara mana yawan su su kuma ya ba su lafiya da nisan kwana ya ba su daukaka da karama da basira ya Allah ya kara mana yawan su alfarman sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba mun ce sai godiya alhamdulillah
to masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin akwai akwai sanatan Bauchi ta kudu lawal yahya gumau ya turo da wakilai domin su zo wajen wannan rufe karatu kuma sun sanar da ni cewa sun zo wanda masoyi ne kuma yana bibiyan abubuwan da ake yi kuma yana bayyana soyayyarsa to Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya mayar da su gida lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya sadar da mu da alkhairin duniya da lahira ga bakinmu nan sun zo sai da abul fati da kuma sayyidi muhammadu nasir shek adamu musa ta fawa balewa muna marabtan ku za ku ga za ko ka sun zo ga za kunan faila sun zo sayyidi muhammadu nasir da sayyidi abul fashi wanda kowa ya riga ya san su wa kad arafa nasu fi ma arafu minhum
wa arafu ma arafu minhum Eh, Allah ya saka musu da alheri kusan sun zo muna dab da dama za mu rufe mu tashi kenan to sai mu sai su tofa mana albarka cikin wannan zama sai kuma su yi mana addu'a insha Allah tafaddal Sheikh Abdul Fatih Sani bismillah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم أقول بجي شغل الفتي shi na so a ce ya yi amfani da lokacin ya isar da sako domin na san za ji da sakon shi kuma a ji ne da babu wani abin da za a kara kasancewar akwai dahi a wannan waje dina ne na ubangiji wanda al'imam junaid ko da yaushe muryarsa tana gunji a wannan waje mun san anan babu wani sauran kwarkwata balle kwari sai da teshe su duk sun mutu sai masu zikiri shi yasa da yin lalle zan yi zikiri ya so sha alhoti zai zo isar da sako domin zikirin dan ka lokaci za ka yi zikiri Allah da kansa ya san akwai wanda ba su san zikiri bambancin masallatanmu da masallatan da ba zikiri ake yi ba kenan kamar bambancin coci ne da masallaci gwamma ma coci ma don Allah ya nuna kishin coci a ƙur'ani amma kuma ya nuna kin wajen da ba a zikiri shi yasa yake cewa wa man azlam mimman mana masajid Allah an yuzkara fi husmuhu wa sa'a fi kharabiha ayin kana zikiri kamar rushe ma masallacin kai kawai أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي كل مرة ذكري زي كون أتكين بكين ciki zamu yi zikiri na minti biyu sannan kuma sai mu yi addu'a mu shi mai wannan masallaci Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa arziki kwamiti da suka tsaya wajen dafawa wajen wannan tafsir Allah saka musu alkhairi shi kuma Imam Junaid da ya tsaya wajen manzan Allah Allah martabansa shi ma Allah ya tsaya masa albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da dukkanin sauran masu da'awa wajen kare martaban manzon Allah La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulallah La ilaha لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله fara da bismillah in zo in bi ya da hamdillah salati ma'a salamillah bisa da harasulillah abin zaɓe na rahamani sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammad ya rasul sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamu allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ذلك المس- عليها كرم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله إن شاء الله كو- كوا يكركد كننسا ku karkada kunnanku da ku ƙara jin abin da kuka ji nurin ala nur akwai littafin da ya gabata shi al'awwal to ga amfani insha Allah bismillah kada kada
a a faddal a to barin gaba bari danye ta Ah, alhamdulillah rabbil alamin Ah, Sheikh Muhammadu Nasir kenan yayi mana jawabi Nasiru sunnatul Muhammadiyya Nasiru dinin Najeri الذي نصر الإله به شريعة أحمدي Allah ya saka masa da alheri eh kun san kun san idan waɗannan rundunan suka zo wato babu wani abin da yake tsayawa kusa da su Allah ubangiji ya karfafa musulunci ya karfafa sunnan manzon Allah da waɗannan runduna ya ma ishe mu abin alfahari a ce waɗannan runduna gaba ɗayansu a garin Bauchi suke min kulli muntadibin lillahi yasto bi musta'asidin lil kufri to waɗannan su ne suke cincike tushen duk wani sharri da makircin da ake dasa shi ma addinin musulunci to ga sayyidi Sheikh Abdul Fathi الثاني التجاني أسد الفيضة إيه، زاكي زاكوكي تو بسم الله زاكي
kuma da nan dan A'a, karanta ya- maka baiti na tara a cikin wato alburda na'am baiti na tara ta yi magana ne akan zuciyan abokan gaba ya raurawa to saboda haka ra'at qulubal ida an ba'u bi isatihi kanabatin ajfalat bulam bukulan min al-ganami ما زال يلقاهم في كل مترك حتى حكت بال حتى حكت بالقنا على ود لهما على ودم والفرار فكادوا يكبدون به أشلا شالا مع الكبان والركم تبدي ليالي ولا يدرون إدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الهرم كأنما دين ديكم حل صاحتهم بكل كلم إلى لهم إذا كرمي يجور بارك ميسا فقط بحق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله shi babban jagora shugaba da yake gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci barka Sheikh Imam Junai wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau yake rufe tafsiri ba rufe koyarwa ba a cikin wannan masallaci mai albarka wanda shine masallacin muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya sannan da dan uwa Nasiruddini wa qami'ul bid'ati wa jami'u khairai dunya wal akhirah abokin Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda Ai, a abokinsa ba ku insha Allah abokin Sheikh Nasiruddin Al-Albani insha Allah shi kuma Nasiruddin Naifi to insha Allah wanda da kuma ƴan uwa manya-manya kowa da lakabinsa da sunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, alhamdulillah mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana a cikin wannan wata mai albarka wanda muna roƙon duk alkhairi ake bayarwa a cikin wannan wata Allah ya bamu Allah ya yantar da kusakunmu daga azabar sa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, alhamdulillah kullun dama muna jin a tafsirin nan muna bibiyan sa ga shiyo mun zo rufewa wanda a wajen rufewa shiyo Muhammad Nasir ya dan samu mun rausaya da zikiri shi ma kun san da ni da shi wa Junaidu duk zakirai ne sosai sosai mun yi yawon zikiri tare ai sosai ana cewa muna zuwa muna injin izala suka ce zikirin buga kirji eh to zikirin buga kirji ka ce to wai me hukuncin sa aka ce kirjin ka aka daka ko nasu suka ce nasu suka daka aka ce nasu suka daka aka ce to ka bari ran da suka daki naka sai ka tambayi hukunci to a alhamdulillah mun gode wa Allah wannan zikiri ya ratsa ni kwarai da gaske ya ratsa ni kwarai da na zo da niyan bibita ne sosai to wallahi sai na ji wani irin fifita sai na ji zikiri sosai sai na ji kun san yadda muke da zikiri an gane ko wai yanda yanda ake cewa a wannan ne sultanul ashiqina yana faɗa dangane da abin da ya shafi zikiri yace taraktu lin nasi dunyahum wa dunahum shugulan bi zikrika ya dini wa dunyai yace na barwa mutane duniyarsu da abin da yake ciki ni na shagalta da zikirinka ya dini Allah kai ne addini na wa duniya duniyar tawa ma Allah ce to mu haka muke kasa ana tafiya ana kallon zakirai idan ana yanzu yanda ake wannan rangajin daɗi ne a cikin zikiri da wani sirri wanda baya yi baya sani wanda baya yi baya sani wasu suna kallon mu mahaukata shi kuma hankali yana kallon mu mun fi shi hankali majaninu illa anna sirra jununihim azizun ala abwajihi yasjudu al-aql suna kanu mahaukata amma illa anna sirra jununihim azizun sirrin haukan nan babba ne wanda ala abwajihi yasjudu al-aql haukan da ake cewa muna yi hankali in ya zo kusa da haukan namu sai yi sujada ya zama fishi hankali so alhamdulillah duk abin da za a ji da abin da duka za mu faɗa Shehu Junaidu ya riga ya gama faɗa a cikin tafsirinsa sai dai kullum mu kiran mu ga ƴan uwanmu musamman musamman matasa wanda tsare ku shekaru ya haɗa mu da su kusan yanzu duk lokacin da aka ga al'umma ta kari to yawanci a karya al'umma matasan ta ake kallo sai a karya in matasan sun karye karyewa kuma ba wai karyewa na gaba ba a'a karyewa na ɗabi da hali da raba su da asalin tushen addini to idan an karya matasan automatically wannan al'umman an riga an karya ta to da haka yan uwanmu matasa muna daɗa jaddadawa kullum a yi ƙoƙari na farko a kiyaye imani zato masu kidnappers sai a daji ake samu su a akwai kidnappers a kan mimbari suna nan suna wa'azi da sunan suna kiran ka zuwa ga sunna amma wallahi tallahi in baka yi a hankali ba za su yi kidnapping din imaninka za su yi kidnapping din imaninka don haka kowa ya ba hankali kar ka bari a sace maka imani kaga dan kudin ka ma an sace yaya kake ji ballanta na sace an sace maka imani da kuma sunan sunna sunna sunna sunna to ka dinga auna mutum kullum ka dinga auna shi da wani abu guda ɗaya dan lindal ba na biyu kawai ka kalli mutum ya yake da annabi Muhammad kawai ya ya dauka maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki manzo Allah irinsa ya yake kallon maka iyayen manzo Allah ya yake kallon kiman magabata in an zo ya ce mu mun ba ruwan mu da wasu maliku mu sunna zamu yi to duk wanda kaga yayi maka haka to kidnafa ne yana so yake kidnafin Allah domin wanda duk zai yaudare ka ya ce maka shi annabi kawai zai bi ba ruwan mu da su maliku ba ruwan mu da su tambaye shi kara daya kalma daya to ba ruwanka da su maliku Allahu akbar yau shekara da annabi ya ka tambaye shi yau shekara da annabi zai ta sai mun gani a hadisansa to wa ya kawo maka hadisan zai ce ga sahihul bukhari to bukhari tsakaninsa da annabi shekara 200 in gaskiya ne sake bukari ka tafi kan annabi da kaka ba ruwanka da bukari ba in rike maluku wanda bukari da ake maganar sannan almajirin almajirin almajirin su maluku ne fa almajirin almajirin su maluku ko dazu ina jin shi hanka kan kan dutse na garin nan sai da yazo yana wannan maganar cewa mu ba ruwanmu yawa a ce mana wani wani ya zo a fiqihu mu annabi kawai in annabi yayi annabi kawai ai na kaga annabi tsakaninka da annabi shekara dubu da ɗari hudu da kana cewa annabi kawai to waɗannan abubuwan yadda ake rariman matasa da sunan sunna to wannan sunnar da ake cewa za a ka kun san to ba sunna ba ce sana ce tsinin maki ne za su tsire ka da shi wallahi tallahi za su tsire ka da shi kowa ya bi abubuwansa a hankali kun ji dai yadda aka yi ta fama da su an kira manyan mutane an zage su tun daga kan bayi bayin Allah waliyai a zo kan shugabanni a zage su duk irin waɗannan ana nan to irin waɗannan masu sunan wannan sunnan kar ku yi wasa da calbinku in mutum ya zo ya ce maka sunna ka ce na'am Maulan Musho Ibrahim ya gaya mana tamassak bi abiyalin nabiyyi mutabi'an falala yawwa sannan yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara wa in hal siru ba'idu wa gairihi za a sa sabani a ce ga annabi ga wani ce annabi to da malam in ka faɗi annabi tsantsar muke ji kaman ka ke jinin jikinmu yayi shokin ka kira annabi yaudara na da wani sunan sunna kuma ku tambaye su kullum in an ce muku sunna ku ce a baku sunna ɗaya da suka kawo wanda iyayenka ba sa kai su baka guda ɗaya za ka ji ya ce to rige ka cike ke to sai ka je ka duba mahaifinka ya fi shi aukin gemu ka kalli kafan wandon babanka a sama yake annabi ko ge ko wando bai taba hadisai biyu ne suka ce annabi ya sayi wando su ma duk rubabbun hadisai bai taba sa wando ba wandan da annabi bai sa ba da shine zaka kira ni zuwa ga sunna banda wannan ku gaya min abu biyu kuma wannan sifar kana daukan dauki wandan nan ka sa a nan ka sa gemin nan na ran Allah sai kaga kai kama da shekau ku duba ku gani wallahi sai kaga kai kama da shekau ku ku duba ku gani in ba ga je ka abin nan to dan haka a jama'a kowa ya bi a hankali ta kullum muna haska fitila ne masu haske sai yasa ba sa so kullum ba su da wani abu tsakanin mu da su in an ce me waɗannan suka yi maka zaka ga ba mu yi komai ba wallahi amma kullum an kyankyashe wasu yara a bauchi suna nan an kyankyashe wani dattijo wani tsoho ya kyankyasa wasu yan bid'a haka yake ya kyankyashe alhamdulillah abu ka an shiga kyankyashe tun da yanzu mun zamo mun tsaya da kafafun mu daram ram ko ba haka bane ba yawwa kuma mutum yazo yace yazo yace kun ga yadda Allah yake abubuwansa shi ya fara kawo batun iyayen manzo Allah wanda a nan nake so in isar da wani sako batu da suke shi na ji shi yana magana wai sho maula musa don musa ta fa baliya wai a fadan bauchi na je na sa shi yayi kuka abin da ya faru wanda jama'a ba su sani ba kun san a gurin da aka kure shi a gaban sarki da ya rasa yayi sai ya rasa ta ina zai soki malamanmu ya sa su kuka kawai wallahi sai kafirta iyayen manzo Allah to kafirta iyayen manzo Allah maulana sha da Musa ta fabalo sai fashe da kuka iyayen annabi sai fashe da kuka saboda ba in ba arne ba wa zai yi wannan abu ani dama tsinanne ne ko ba ku tsine mai ba tunda har yau ana neman ya fitar da ubansa kasa har yau wallahi Allah ya jarrabe shi to da haka yan uwa abin da aka dauka bayan wannan bayan wannan antivirus da aka sa a zukatan mutane to kuma darussan da aka jijji a guraren tafsirai da darussan da ramadana ya koya mana sai mu yi kokari mu dabbaka su bayan azumi an gane kamar yadda kun san mafi aksari mutum dan adam bawan abu biyu ne bawan cikin sa ne bawan al'auran sa ne to ramadana kullun yakan yi maka maganin waɗannan abubuwa kar ya zamana kullun kana bautan ciki kana bautan al'aura to kar ya zamana daga bayan sallah ya zo ka ce wuce fushi da yunwan da ka ji a ramadana dinga dan yi wa kai training kaɗan kaɗan tunda zaka ga wasu ma yanzu ana shan ruwa sai ka ga mutum ya zo to a kawo zoɓa rodan ga kosan ga dankalin kai kadai ba kai amfani da darussan da ramadana ya koya maka ba to me amfani da wannan sannan kuma kyautatawa da aka samar a ramadana din nan da Allah aka koyar da yawan yin sadaka da me duk da ibadu dukkar mu bane mu ci gaba da yi mu ci gaba da yi insha Allah tabaraka ta'ala mu ci gaba da yi dan haka Allah ya saka wa Sheikh Junaidi da alkhairi wannan majalisi Allah ya kara mai albarka kuma insha Allah yanda muke dinnan gaba ɗaya duka gobe muna gayyata gidan Maulana Musha don Musa ta faɓalewa dan uwan Musha Muhammad Nasir zai rufe tafsiri shi ma jiya na yi nawa yau ga imam ya rufe nashi gobe shi Muhammad Nasir zai zai rufe nashi da Allah muna gayyata abin da ya shafi karfe lokaci ya karam kallon tara zuwa goma insha Allah da haka kamar takwas da rabi dai nan kofar gidan Allah yadda an je muna gayyatan kowa da kowa na dare na dare tara na dare insha Allah muna gayyata Imam Junaidu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara faɗin kirji barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara fasahar harshe mun gode mun gode Allah ya maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Imam Shafi'i mana diwani mana zikiri da diwani to ashe ya zo
yanzu za mu tashi ku yanzu za mu tashi insha Allah
eh ai babu
Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah. عليه صلاة الله ثم سلاموا ثلاثة أكيلة إلى الذكر والحب هنيئا لإبراهيم لا هلال هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع في جاء محمد فتح بشرى وأما نواله لأبدل عود خال أبدل مرسل بأبدل يوما بطبان كماله قد أكثر من كل العوالم أصله فما اكثر واكثرا لذاك فعاله محمد مختار وآدم طيلة محمد يوما باصراق كساله محمد خلق ومحمد عظيم عظيم خلق تم جلاله الله يا الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدو الشدة وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى له من فوق السماء هلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها أسس الأصحاب طرا وآله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا أسراك من إلى صراطك المستقيم وعلى آلية قوي دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah alhamdulillah allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir kayda a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-mu'minin أسألك رداك ورضا نبيك ورضا الأشياك ورضا الوالدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتدى صلى الله عليه وسلم اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا اللهم في الجنان رؤيته وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين ya rabbal alamin Allah ya jikan magabatan mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya jikan shehunan mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi mana budi Allah ya yi mana budi Allah ya yi mana budi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu shugabanni nagari masu tausayin mu waɗanda da su jikan mu waɗanda da su kula da al'umma da alhakin da yake kansu albarkan manzon Allah Zahiru Allah ya dawo mana da shi lafiya, Allah ya kiyaye mana shi, Allah ya ƙara masa tsawon kwana, albarkan manzan Allah, sallallahu alaihi wasallam maulan mu Profesa Ibrahim Makari Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana, albarkan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauran shehunan mu dukkan mun ambace su dazu Allah ya dada lullube su da rahmansa, albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والقاتل سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومزاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين